كونوا لنعمائه شاكرين ولابتلاءاته واختباره صابرين محتسبين فإن الله كدى أن يبتلي عباده بما يحبون وما يكرهون لينظر كيف يعملون هل يصبرون أو يجزعون قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين عباد الله المتأمل المتأمل في حال الناس في هذه الأيام يجد أن كثيرا من الناس يعيش بنفس ضيق وجزع وقلق ونفاد صبر وانتشار الشكوى بين الناس بسبب ضيق الأرزاق وفساد الأخلاق وقلة ذات اليد وغلاء الأسعار وعدم رحمة التجار وتدهور الأمن وظلم السلطان وغير ذلك من الفتن إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا أحبتي في الله هذا حال الإنسان المشتغل بالدنيا هذا حال الإنسان المشتغل بالدنيا المنهمك في حبها الذي يسعى لمتعتها وزخرفتها أما المؤمن الموقن فلا يفارقه إيمانه ولا تهتز ثقته بربه ولا يزال متوكلا على ربه تعالى مؤتسما بدينه قائما بواجبه راضيا بقضاء ربه مستسلما لأمره وينقاد لدينه مهما مهما اطرأت على الحياة تغيرات أو واجهته المعضلات ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون عباد الله لقد جرت حكمة الله وسنته لقد جرت حكمة الله وسنته في عباده أن خلقهم في كبد وقضى لهم أن يعيشوا في دنيا في هذه الدنيا عيشة ابتلاء وامتحان ولولا أن الدنيا دار ابتلاء واختبار ما ذاق العيش فيها على الأنبياء والأخيار فالإنسان في الدنيا لا ينفك في شدة وضيق ومصيبة تنزل أو بلية تحول ففي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند مسلم مرفوعا إن أمتكم هذه جعل آفيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعدا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه الحديث فالواجب فالواجب علينا اللجوء إلى الله ودعاؤه والتضرع إلى رحمته وفضله ورفع الشكوى إلى ملكوته والحرص على ما يجلب رأفته وأطفه فقد ذم الله تعالى من لا يتضرع إليه من الناس بقوله عز من قائل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون وقال أيضا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون إلى آيات غير هذه وعلى الطرف الآخر فقد مدح الله تعالى عباده المخلصين من الأنبياء والرسل بتضرعهم إليه وإخلاصهم في وإخلاصهم في تقديم الشكوى إليه عز من قائل فهذا أيوب عليه السلام ابتلاه الله بمرض سنين عددا وقال الله تعالى عنه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك دغثا فاضرب به ولا تهنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وهذا يونس عليه السلام لما حبس في بطن الحوت نادى ربه قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فكانت العاقبة بقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك كان الأمر بالنسبة لذكريا عليه السلام الذي تقدم به العمر واشتد به الضعف ووهنت عظامه واشتاق إلى الأولاد هو وزوجه فنادى ربه قائلا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن, ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا فبشره ربه بقوله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا فهذا فهذا عباد الله أمثلة فهذه عباد الله أمثلة من أمثال أخبار الأنبياء والرسل والصالحين وغير ذلك كثير وكثير عباد الله اتقوا الله ربكم واستسلموا لقدرته وادعوه مخلصين له الدين إنه ربكم المدبر اللطيف الخبير وهو الذي خلقنا ورعانا في بطون أمهاتنا وأخرجنا من ظلمات البطن إلى نور الدنيا وسعتها وهو قادر على تدبير حياتنا وإرادة وسيرتنا وإدارة مسيرتنا وتفريج كربنا وتيسير أمرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ya ku al'umman musulmi mu ji tsoron Allah ubangiji madaukakin sarki kuma mu kasance masu gode wa ni'imominsa sa'annan kuma masu haƙuri da dukkanin jarabawa da Allah zai mana a rayuwa muna masu neman ladan wannan jarabawa a wurin Allah ubangiji madaukakin sarki ya riga ya tsara wannan rayuwa akan cewa sai ya jarabci bayinsa da abin da suke so da kuma wanda suke ƙi. Allah zai yi haka ne don ya ga yaya za su yi, ya za su yi reaction, shin za su yi haƙuri da jarabawar da ya masa, ya yi musu, ko ku za su zama masu ci da zuci, masu daidai tsammani daga rahama Allah. Ubangiji yana faɗa a cikin bakara yana cewa, wala nabluwannakum haƙiƙa lalle sai mun jarabta ku bi shay'in da wani abu min al-ju'i. Allah ya lissafa ya ce min al-khawfi da tsoro walju'i da yunwa wa naqsin min al-amwali da tawaya a cikin dukiya wal anfusi da tawaya a cikin rayuka was samarati da tawaya a cikin ƴaƴan itatuwa sai Allah ya ce wa bashir sabirin ayi bishara ga masu haƙuri waɗanda Allah ya jarabce su za su haƙuri sane da al'amarin su ga Allah su yi istirja'i duk wanda ya tsaya ya kalli halin da mutane suke rayuwa a yanzu zai ga cewa mafi yawan mutane yanzu al'adar rayuwarsu shine wato suna rayuwa a cikin wani numfashi mai kunci kamar yadda bahaushe yake cewa wato kowa a ce ai kowa a ran shi a wuya ko saurin fushi da an taɓa mutum a ce ai kowa zuciyar shi a bakin shi ko a makogoron shi ko a makamancin haka kowa da ka taɓa shi saboda damuwa da ake ciki fushi da fitina da faɗa da rikici ba gaira ba sabad da kuma wato ɗaya da tsammani daga rama Allah za ga mutane suna da jaza'u sun cire rai kawai cewa bala'i ya riga zama darkake su babu mafita da kuma kalak damuwa har mutane ma sun zama yanzu cutar damuwa ma ta zama cuta kamar malaria da ulcer ita ma sai an je asibiti sannan kuma wani fadi sabari hakurin mutane ya kare zaka ba aikin da mutane suka sa gaba yanzu sai korafi addinin da suka zauna akan facebook a cikin gidan tv ko rediyo ko a kasuwa ko a gurin karatu ko a wurin jana'iza din da mutane suka zauna ba su da aiki in banda korafi akan damuwar da ke cikin wannan rayuwa saboda abin da ya samu mutane na karancin wadata na lalacewar a halayya na karancin abin hannu saboda hauhawar farashi da rashin tausayi na masu kuɗi da 'yan kasuwa da lalacewa halin tsaro da ake ciki da rashin imanin shugabanni da zaluncinsu inda ka zauna mutane ba su da aiki sai maganganu akan waɗannan abubuwa wannan yana daga cikin ɗabi'ar mutane da Allah ya dace su akai kamar da Allah yake cewa innal insana khuliqa halu'a shi dan adam an halicce shi da da gazawa da kosawa da ci da zuci alhala shine taurin karaya da rashin kwarin gwiwa a zuciya rashin yaqini Allah ya ce idan masahu sharru jazua duk sanda abu ya same shi na bala'i sai ya sai ya zama mai jazaku yana cewa rabbi ahana wa idan masahu alkhairu manu'a idan kuma ya samu alkhairi ya samu wadata sai kuma ya taskace ya rowa ba zai ba kowa ba wannan halayyar dan adam kenan ya ku bayin Allah wannan halin na dan adam to hali ne na dan adam wanda ya zama ba shi da manufa sai duniyar nan wanda ya shagaltu da duniyar nan wajen santa da ƙaunarta da san kyalekyalanta da san morewarta ba shi da tunani beyond duniya amma mumini wanda yake da yaƙini yake da imani mai nagarta to shi amincinsa da ubangijinsa baya girgiza sannan imaninsa baya raurawa baya gushewa duk wannan bala'in da ake ciki zaka tarar da mumini na gaskiya yana nan ya dogara ga Allah ya yi riko da addininsa yana tsayuwa akan wajibobin da Allah ya ɗaura masa yana mai yadda da abin da Allah ya ƙadara masa na jarabawa yana sallama al'amarin Allah yana miƙa wuyansa ga addinin Allah baya canza addininsa baya ƙin bin dokokin Allah saboda neman duniya duk yadda rayuwa ta canza duk fitinar da aka shiga duk matsalolin da aka shiga yana nan rike da ubangijinsa da addininsa domin wanda ke fata yin haka shine wanda Allah ya ce wa man yaqnut min rahmati rabbih illa dhalim wa ke cire rai daga haram ubangijinsa sai dai batattu kamar yadda yake a cikin suratul hijr dan haka ya ku bayin Allah mu sani wannan hikima Allah ce da sunnarsa akan bayinsa ya halicce mu cikin gwagwarmaya da faɗi tashi ya hukunta mana cewa wannan rayuwa ta duniya rayuwa ce ta jarabawa ba jin daɗi ne tsaba ragensa ba don haka za mu ga cewa da a ce duniya gidan jin daɗi ne to da wanda su kowa jin daɗi su ne annabawa da manzanni da sauran salihan bayi amma duk waɗannan bayin Allah da suke zaɓu a gurin Allah idan ka bi tarihinsa kamar da muka sani za mu ga cewa sun rayu su ma cikin damuwa da kunci da tashe-tashen hankali iri daban-daban wanda ba mu taɓa ganin ma irinsu ba shi ɗan adam a wannan rayuwa ba zai taɓa fita daga kasancewa shi cikin wata damuwa ko wani kunci ko wata jarabawa ko wani bala'i ba hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga sahabi amr dan as Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzon Allah ya ce wannan al'ummar taku an sanya lafiyarta zaman lafiyarta a farkonta wato zamanin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbansa halifofinsa Allah ya kara musu yadda sai annabi ya ce amma ƙarshen al'amarin wannan al'umma za su gamu da bala'i da abubuwan kyama iri-iri. Annabi ya ce, za a yi fitintunu manya wanda idan wata fitina ta zo sai a ga ashe wadda ake ciki gabanin ita ba ma matsala ba ce. Yanzu abin da ake ciki shekara ashirin talatin baya da duk ake ta korafi a kansa sai a ga yanzu ashe ma jin daɗi ne ma shi. Ashe da ba a san ma cikin daɗi ake ba. Annabi ya faɗa. Yurattuku ba'aduha ba'adan. idan wata fitinar ta zo sai a ga ashe ta baya ma daɗi ne wa mutane yawa nabi ya ce wata atil fitnatu wata za ta ƙara zuwa har mumini ya ce hadhihi muhlikati ce wannan fitina ba zan tsallake ta ba za ta halaka ni annabi ya ce summa tankashifu kuma ita man za ta wuce wata ji'ul fitnatu sai wata ta ƙara zuwa wa yaqulu al mu'minu hadhihi hadhihi sai mumini ce to dai wannan kambe sai dai Allah ya samu gama lafiya annabi ya maganganu waɗanda suke nuna halin da muke ciki a yanzu da haka wajibin da yake a kanmu ya musulmi shine mu koma zuwa ga Allah wajen dukkanin al'amuran mu zama masu neman bukatunmu a wurin Allah mu zama masu neman rahama Allah da falalarsa duk wata bukata ta mu mu ɗauka ta zuwa ga Allah kan mu nema a gurin bayi sannan mu zama masu kwaɗayi wajen aikata abubuwan da za su ja mana sassauci da rahama Allah wajen yawaita addu'arsa da yawaita bautata masa da tsaye da tauhidi a bayan ƙasa da tsaye da adalci a cikin rayuwarmu. Allah maɗaukin sarki ya yi Allah wadarai da mutane masu cire tsammani daga rahama Allah waɗanda ba sa koma zuwa ga Allah idan sun shiga damuwa. A inda yake fara cikin sautin muminu yake cewa walaƙad akhadnahum bil ba'sa'i hakika mun kama su da bil azabi afwan mun kama su da tsananin azaba famastakanu da rabbihim amma ba su koma suka natsa suka ba Allah ba wa ma yatadarrauna ba su koma ga Allah ba me ko idan Allah ya yarce ka da jaraba sai ka koma ga Allah amma sai ka je kuma ka ci gaba da saban Allah ka ci gaba da faɗin munanan maganganu ka ci gaba da murna wa Allah zato a wani waje Allah yake cewa wa laqad arsalna ila umamin min qablika hakika mun aiko zuwa ga wasu al'ummomi gabaninka fa akhadnahum bil ba'sa'i muka kama su da wahalar talauci wad ra'i da wahalar rashin lafiya la'allahum yatadarra'un wai ko sa koma zuwa ga Allah Allah yace falawla ija'ahum ba'suna tadarra'u yo me ya hana san da muka jarabce su din firsuna gaban Allah Allah yace walakin qasad qulubuhum amma me hukun haka sai zukatan suka ƙara yin tauri suka kekashe wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malu shaytan ya tsiro su zaya musu cewa ai suna da dabarun da za su yi bai sun koma ga Allah ba wannan cikin suratul an'am akwai ayoyi daban-daban masu irin wannan ma'ana a ɗayan ɓangaren kuma za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi yabo da jinjina zuwa ga bayinsa masu komawa zuwa ga Allah a duk cikin kunci da bala'i cikin annabawansa da manzanninsa da salihan bayinsa wanda suke ƙara ikhlasi wajen roƙon Allah da miƙa masa buƙatunsu alal misali ga annabi ayyuba alaihi salam annabin Allah wanda Allah ya ba mu labarin cewa ya jarabce shi da rashin lafiya ya zo a cikin hadisin al'imamu ibn hibbana cewa sai dai shekara goma sha takwas yana kwance mai da lafiya sai an kwantar sai an tayar sai da komai nashi ya ƙare sai da dukkan iyalan shi suka waɗe suka bashi waje in banda wata mata shi guda ɗaya da take ainihin kula da shi ita ma tana ta maneji ba cin yau ba na gobe takan ɗauke shi ta kai shi bayan gari ta jira shi ya yi bayan gari ya yi wanka ta ɗauke shi da shi gida wani lokaci aka ce ruwan kogi suke ɗiba suna sha ba su da abinci sai ya zo a cikin kistoshin ba nan ne mahallin magana a kansu da ya shiga cikin wannan kunci ya shiga cikin wannan kunci sai Allah ya ba mu labarin abin da yi a cikin sautu sad da Allah ya ce wadkur abdana ayyuba idna da rabbahu kuma ka ka ambata musu labarin annabi ayyuba bawan mu din nan da ya kirayi ubangijinsa yace anni masani shaytan bi nusbin wa azab ya Allah shedan ya shafa mana bala'i da azaba sai Allah ya bashi amsa yace urkud birijlika ka, ka buga kafarka akan wannan ƙasa haza mugtasalun ruwa zai fito abin yin wanka baridun mai sanyi wa sharabun kuma abin sha ka sha kai wanka da ya sha yayi wanka a lokacin matar ta aje shi ta kuma gefe tana jiran shi ta ji shuru shuru ta dawo sai ta ga wani kyakkyawan mutum mai kama irin namijinta ta ce wannan kyakkyawan mutum da ba don mijina mara lafiya ba ne da sai in ce lokacin da yake da lafiya kun yi kama da shi sai ce mata ainihin mijin naki ta ce da Allah ka daina min wannan wasan baka ga amara aita ayyuba zalikar rajulul mubtala baka ga wannan mutumin da Allah ya jarrace shi anan bana aje shi ina zuwa in dawo yace mata ni ne mijinki ni ne ayyuba Allah ya warkar da ni ita ba ta gane shi ba shine Allah ya dawo mishi da ahalinsa yace wa habna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan minna wa zikra li ulil albab muka dawo mishi da iyalansa da dukiyarsa muka ninninka mata wannan mata ta taɓa mishi wani laifi wanda ba za a iya ba da labarin shi anan ba kuma ya alƙawarin sai ya hukunta ta shine Allah ya ce wa kubbi yadika digsan fadrib bihi wala tahnat inna wajadnahu sabiran Allah ya ce mun samu ayyuba mutum ne mahaƙurci ni'mal abdu madalla da wannan bawa innahu awwabu lalle shi ne kuma zuwa ga Allah ne haka na annabi Yunusa da ake mishi lakabi da annabin kifi wanda kamar yadda aka sani ya yi wa Allah wani shigegi ya ɗauki matakin da Allah bai ce ɗauka ba Allah ya jarabce shi da wani ƙaton kifi wanda ya haɗiye shi da ƙaddara a ce mutum ya shiga cikin cikin kifi kaga al'amari ya riga ya ƙare amma duk da haka bai sallama ba ya ci gaba da mashahuriyar addu'a shin nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wanda har yanzu addu'a ce mai ƙarfi da ake aiki ta wajen fita daga fitintunu Allah ya ba mu labari yace fastajabna lahu wannan kifi ya kasa narkar da shi ya kasa digestion ɗinsa hankalin kifin nan ya tashi dole ya dawo bakin gaba ya bai amaye da shi Allah ya ce sai muka amsa masa bukatarsa muka tseratar da shi daga wannan tsabar bakin ciki Allah ya ce haka muke tseratar da muminai ko mun girman bala'i in kai wa Allah wato irin wannan gaggatawar Allah zai tseratar da kai ko mun daren dadewa haka al'amarin yake game da annabi zakariya annabin Allah nan wanda shekarunsa suka yi tsayi ya yi rauni ƙashin shi ya lalace ya zama tsoho da gwargwazaje kuma yana tsananin ƙaunar ya ga ya haihu da shi da matarsa sun wuce shekara tamanin a duniya amma duk da haka yana ta roƙon Allah yana cewa ya ubangiji kaga na yi rauni kaga gashi na yayi fari ga baki ɗaya ya Allah amma ban cire rai daga rahamarka ba ina tsoron in zama na mutu ba ni da baya wanda zai dinga mana addu'a kuma matata da nake aurenta bakarariya ce amma da haka yace Allah ka bani da wanda zai gaje ni ya gaji kakannina da iyayena kuma Allah ka san ya zama yardaje a wurinka Allah ya ce sai muka amsa masa muka ce masa ya kai zakariya muna maka bishara da wani ɗa da za a haifa maka sunan shi ya haya ba a taɓa mahaifan ɗa irinsa ba wannan misalai ne kawai daga misalan abubuwan ban mamaki na annabawan Allah in ka bincika za ka samu ƙare-ƙare na salihan bayi da annabawa da manzanni akan yadda suke sallama wa Allah al'amarinsa sai Allah ya biya musu bukatunsu bisa yadda Allah yake ainihin wato da ƙarfin biyan bukatu ya ku bayan Allah lalle lalle mu mika wuya zuwa ga Allah zuwa ga kudurarsa mu zama masu roƙon Allah shi kadai mu tsarkake masa addinin sa lalle shi ne ubangijin mu wanda yake jujjuya komai wanda yake tausayin mu wanda ya san halin da muke ciki wanda ya halicce mu ya raine mu tun a cikin iyayenmu har zuwa ya fito da mu zuwa daga wannan kuncin mahaifa zuwa wannan fafaɗar duniya kuma Allah shi yake da ƙarfin gudanar da rayuwarmu shi yake juya al'amuranmu shi ke ɗauke baƙin ciki shi ke yassare al'amura ko da yaushe mu zama masu koma zuwa gare shi kamar da Allah yake ba da labari yake ambata mana cikin sautu ne suke cewa ka ce musu wa yake ba da arziki a sama da ƙasa wane ne ya mallaki ji da gani wane ne yake fitar da raye daga matacce wa ke fitar da matacce daga raye wa ke jujjuya al'amura za su ce maka Allah ne sai Allah ya ce to me zai hana ku ji tsoron wannan Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وسائر الكفار والملحدين واجعل بلدنا امنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل خير اعمالنا اواخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ولا اله الا الله